بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na litinin 16 ga watan rabi'in al'awwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1434 daidai da 27 ga watan januwari shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخير ba manta ba a jiya mun ɗauko bayanai na irin cin mutunci da 'yan shi'a a fili a ƙarara suke yi wa malaman musulunci tun da kan tabi'ai malaman da suke rayuwa a yau kallo wannan tsawon zamani tun daga kan sahabbai har zuwa kan malaman da suke rayuwa a wannan zamanin a yanzu suna kafarta su suna cin mutuncinsu suna ƙirƙiran ƙarerai suna dangantawa zuwa gare su wanda bai fahimci addinin shi'a addini ne wanda aka kafa saboda ɓata musulunci ba to wannan kusan babu sakaran da ya kai shi tun da aka yi duniya wani addini ne na musamman kuma wannan shine manufan yahudawa na kirkiran shi'anci ba su da wata manufa irin wannan a dai waye gari a ce wai addini ne gashi nan ba zai yi a yi shi ba sai an zagi waɗanda su suka fara addinin a zangon farko wanda aka aiko da annabin ya ce sun yi wanda aka aiko da addinin ya ce sun yi sun iya allan da ya aiko annabin kuma ya ce abin da suka yi daidai ne har annabi ya bar duniya ya yarda da su kuma duk wani gudunmawa da aka yi musulunci su suka yi amma yanzu ya zo ana zaginsu ana cin mutuncinsu yaro ko yarinya sai su zagi sahabi zagi tabi'a su ci mutuncinsu ko damuwa ba su yi in ka tambaye su da ku da malamanku me kuka yi ma addinin musulunci sai kuma su yi sitrus ina fatan mun gano wannan da kyau kuma abin takeici suna bata musulmin farko wai kuma abin takeici da musuluncin suke cin abinci su da sunan musuluncin sarayu da sunan musulunci suna damfaran al'umma suna kuma bata wanda suka yi addinin a farko Allah shi kiyaye jiya mun kalubalanci malaman ɗarika musamman 'yan kadariya da suke kawo salsalan ɗariƙa cewa wai sikatun ne an sikatin to muka ji to ga 'yan shi'a suna zagin hassanul basari wanda yana ɗaya daga cikin rijal na wancan isnadin to muna jiran ansan da za su mai dama 'yan shi'a in kuma dama ya tabbata duk wannan shure-shuren da ake don a shiga shi'a ne shi kenan magana ya ƙare allah madaukin sarki ya sa mu dace Mala ya ce wa kada kanu fi turukin min al-khilaf wai waɗannan manyan limaman musulunci wai suna kan hanya ne na waɗanda suke da saɓani na manyan a'imma na shi'a fa inna ha'ula'i madhukurina kada aradul a'imma wai waɗannan da aka ambata sun yi fito na fito da limamai alaihi musallam fi a asarihim lokacin da imamai suke rayu wa bahathuhum wa aradu idfa'a nurillahi suke jayayya da su su bishe hasken da Allah maɗaukin sarki ya aiko imamai da shi. Wallahu mutimmin nurihi walau kare halkafirun ya ce Allah zai cika hasken shi ko da kafirai sun ƙi, yanzu ni'imatullahil jaza'iri suwa yake ƙoƙarin dangantawa zuwa ga kafirci, sabon manzan Allah. Da waɗannan manyan malamin musulunci su Hassan albasar da sauransu. malam yake cewa wallazi wujida minhum fi asar ulama'ina ridwanullahi alaihim waɗanda aka samu a zamunan malamanmu amincin Allah ya tabbata gare shi kada arado kada aradahum wanda ya fito na fito da su warradda alaihim kuma su malaman ba su bar shi ba sai da suka maida mai da martani wa sannafa ulama'una kutuban sai wai malaman su na shiya suka ta rubuta littattafai fi dhammihim warraddi alaihim suna zargin su kuma suna maida musu da martani kaca kaca wai shine suka gaji wannan raddin kada sai ya fito da littafan magani kun gane tare da cewa dama yan shiya sun kware su rubuta maganganun ƙarya sai su danganta su ce wani mutumin kirki ne faɗi in aka je aka bincika sai ga bai ma da alaka da su ballantana har ya rubuta wani ƙarya na cin mutuncin wani Allah ya tsare musulmi imaninsu wannan bayani karanta anwarun umaniya juz'i na biyu shafi na 281 fa haza huwa mawqifur rafida mala yace wannan fa shine matsayin yan shi'a min khiyar umma dangane da zababbun al'umman annabi ba'da sahaba in ka ware sahabbai a gefe wa humu tabi'una wa atba'uhum wanda su ne tabi'ai da kuma waɗanda suka biyo bayan tabi'an alladina hum hamalatul ilmi wanda su ne suka ɗauko ilimin sahabbai wanda suka ɗauko daga annabi aka yada ma al'umma to sun bi zangon farko sun rushe sahabbai sun zo zango na biyu sun rusa tabi'ai sun zo zango na uku sun rushe atba'u tabi'ina wai me saura na addinin kun gano wannan da kyau ko addinin shi'a addinin fada da musulunci ne to amma sai a zo a nuna maka cewa to akwai musuluncin ake yi in kai wawa ne sai ka shiga duk wani abu musulunci sai a zare maka shi sai a koyar da kai tsaban yahudanci Allah ya kiyaye musulmi imanin shi malam ya ci gaba da cewa wa qudwatun nasi fil khairi wal fadli kuma su waɗannan su ne abun koyin mutane wajen alkhairi da falala wa inna ma zakartu huna namazij mala ya ce a nan mun ɗan buga misali ne min ta'anihin fihim na irin sukan da suke ma malaman musulunci bugu ya tilaktisar saboda nufinmu na mai abin nan a takaice in ba haka ba ba malamin da ba su zaga ba a cikin malaman musulunci kaf na da da na yanzu mala ya ce wa illa fa kutubuhum tazkharu bikalbil kasiri min al mata'ini mala ya ce kaga littafin yan shi'a zankama shakar fal suke da waɗannan zage-zage da wannan tsineniya washata'imi da zage-zage ala ula'ikal akhyar ga waɗannan bayi zaɓaɓɓu na ƙwarai da Allah maɗaukin sarki ya yarda da su kun gane wannan da kyau ko su kawai addinin su ya gini ne kawai akan zagi addinin ya gini ne akan ɓatanci addinin ya gini ne akan rena magabata kawai shikenan wannan shine manufar ba wata manufa sabanin wannan duk wanda ya ce maka sai ka ce wai ku don Allah ‘yan shi'a, wai a zamanin sabai ba kafirin da ke fada da annabi ne? Kwaye kuna zagin waɗannan arnan da suke fada da annabi? Eh, kun taɓa ware rana ɗaya da kuke fada da wani arne ko wata arniya da take fada da annabi? Eh, kuma a zamanin tabi'ai ba Yahudawa ba Nasara ba arna da suke fada da musulmi waɗanda zai kamata ku zage su? Kun gano wannan? malamanmu na zamani ne yanzu da in sha ke zaginsu tambaya a nan ba arnan da ke rayuwa a zamani ne wanda suke fada da addini yanzu ka taba jin yan shiya suna magana kansu babin da dame su da su sai musulmi wanda ya tsaya ma addini wannan shine matsayin matsalansu Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa amma a immatul mazahib al amma dangane da malaman mazhabobi na fiqhu al'arba'a hudu mutum hudun nan, inda ahalus sunna wanda suke limamai ne amintattu a wajen ahalus sunna, faƙada balagu fi ta'ani alaihim ‘yan shi'a sun wuce gona da iri wajen sukansu da zaginsu, bi hasabi makamihin fil umma, gwargwadon matsayinka cikin al'umma, gwargwadon sukan da za su yi maka, wantifa'in nasi bi olomihim da irin yadda mutane suke amfana da ilmominsu. gwargwadon yadda ake amfana da iliminka gwargwadon cin mutuncin da za ka fuskanta gwargwadon matakin da za su ɗauka a kanka wajen rusa abin da kake yi ya da ku fahimci wannan mala ya ce wa hahiya zina mazij to ga 'yan misalai min mata'inihim alaihim na irin soke-soke da tsineniya da zage-zage da ƙarya da tanci da sharri da suke ma waɗannan limamai guda hudu na musulunci mala ya ce ta'anuhun fil imami abi hanifa rahimahullah sukan da suke ma al'imam abu hanifa amincin Allah ya tabbata a gare shi. Mun gano wannan da kyau ko? Abu Hanifa, tabi'i ne fa, kowa ya san yana shugaban mazhabi ne ko? Daga cikin mazhabobin Musulunci, to barko ci. Ya ƙulun nabbati, shaƙiyin nan mai suna nabbati bai dai tsaya ba, ya faɗi dumna faslin a cikin wani fasli khasin na musamman a ƙadahu wanda ya shirya wannan faslin. للطعن في في الأئمة الأربعة نزاجين أبو حنيفة إمام مالك الإمام الشافعي أحمد بن حنبلي بابي مسمى كبودي مصر بعنوان غاتاكن باب في تخطئة كل واحد من الأئمة الأربعة ga kurakurai da kuskurantarwan da aka yi ma waɗannan limamai guda hudu al'awwalu abu hanifa na farko abu hanifa wa fihi umurun cewa wasu al'amura da yawa shi sa sai wasu ɗige-ɗige ma'ana zagin da yawa kun gano wannan mala ya ɗan ɗauko ne kawai sau dama ya ce ba yawaitawa za a yi ba ɗan tsakurawa ne ya ce ƙalal gazali kaji ƙarya ko ai dama ba in suka ce malamin shi ya faɗi ba za a yadda ba to gazali a ina ya faɗa ko mun gano wannan da kyau ga ina ko ko littafi ne gazali ya rubuta ya aji ko ko gazalin shi'a ko gano wannan da kyau ku wai gazali ya ce a jaza abu hanifa wadda alhadis wa abu hanifa ya halartar da kirkiran ƙarya ga annabi ala wufkin mazhabihi amma fa in ƙaryan za ta dace da mazhabin shi aji zindiki abu hanifa sanda yake raya ko ta hanafiya ne mun gano ya ma san akwai wani mazhabi hanafiya ne kaga ƙarya zindiki makaryaci abu hanifa har ya mutu bai sa ko wani mazabi shi ba abu hanifa wa hanafiya ba har ya mutu saboda bayan shi ne almajiran shi da suke aiki da fatoyin shi to shine sai a rika danganta su ana cewa waɗannan masu aiki da fatawan abu hanifa ne da haka abin ya shahara wala ta'rifannahum fi lahanil qawli wajen tuntuban harshe ake kano makiya Allah kaga dai kawai yazo zai mutane ƙarya kawai ana zo na kalau wai abu hanifan su da suke kana kawan da suke gano makaryata suke rankwashinsu ko kuma wai su ne za a ci wa an yusuf buna asbatin daga yusuf dan asbat ya ce kala abu hanifa wai abu hanifa ya ce lau a da rakani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai da annabi ya riske ni ina da rai la'akhadha bi kathirin min aqwali da ya bi maganganuna da yawa zai amfana da su waye wannan da suke ladabi game da hadisin manzon Allah ku karanta muqaddiman sifatu salatin nabi za ku ji abin da suke faɗi game da hadisin annabi cewa in hadisi ya inganta ka ji maganin su ya saba ma hadisin kai wurwuri da maganin su ina fatan mun gane fadribu bihi ardal ha'id ce ka maka shi da bango ko amma su za ce suna faɗin wannan maganganun ina malaman mazhabobi da ke ƙasan nan da kuke cewa an zo muku da abin da ba ku gane ba to ga masu zagin imaman kun gano wannan da ke ku amma saboda kin Allah sai ga ahli sunna ya koma gefe yana cewa wai yaran nan wai suna zagin malaman fiqihu to ga masu zagin malaman fiqihu kun fito kun mu waɗannan shaqiyan raddi kalli irin karere da suke faɗi kan Abu Hanifa ba su tsaya nan ba wa fi majalis bunul mahadi wa wani majalisi na dan mahadi yace kana Abu Hanifa ya shirbu ma'a masawirin wai abu hanifa yana shan giya ta da masawiyar falamma ta nasaka wai yayin da ya koma bin Allah aba musawiran sai ya koma yana zargin shi abu hanifa na zagin shi fakataba ilaihi shi'iran to da ya ji zagin ya ishe shi ana mai zambo ana mai habaici a wajen karatu to wai shine sai ya rubuta baitin waka ga sunan guda hudu ya aika ma abu hanifa wai dama kakkumanta a baya mala ya ce suna ƙera waƙa don su ci mutunci ko su ƙari ko su shirme a ciki ko kuntuna to bar ku ci wai in kana fiƙe huka lagetinmu bigere shatimi wanti ƙasi in fiƙihunka iliminka ba zai cika ba shine in kana fiƙihuka in wannan addinin naka da wannan karatun naka la yatimmu ba zai kai gaji ba bigere shatimi ba tare da zagi na ba wanti kasi da zubar man da mutunci faka ud wa qum min haisi shi'it min al adani wal aqasi yace ko kai zagin a zaune ko ka miƙe ka zabura wajen zagin haisu shi ta kai yadda da ya kasu minal adani za ka matso kusa da ni kana yi ne wal aqasi ko koma daga nesa kake wannan kuma kai ta jiyo mana duk yadda ma aka shi bai damu ba falatala ma zakaita ne wa ana muqimun Ya ce ai falatala ma ka dade ai zakaita ne kana ganin na mutumin kirki wa ana muqimun lokacin ina tsaye alal ma'asi muna laifin tare da kai ayyama tu'tini wa ta'khudhu fi abariqir rasasi yace lokacin da tu'tini ka miƙo man wa ta'khudhu ni ma in baka fi abariq a tambulan ar-rasas muna zuba mu junan mu kayan maye ka manta ni kolonin iskanci wai in zuba ma ka zubo man ka manta ne dan yanzu ka zama ustazu fa'anfada ilaihi abu hanifa bi malin wai sai abu hanifa ya aika mai da kuɗi wa kaffa anhu watan daga lokacin bai ƙara zagin shi ba ya sai bakin shi Allah ya tsine ma mai ƙarya wannan zindiki ne makaryaci tabi'in ne zai je shan giya eh mala ya ce ka duba littafin as-sa'adul mustaqim juz'i na 3 shafi na 213 kun ji irin zagi da cin mutunci da ɓatanci da danganta ɓanna da suke zuwa ga manyan malaman musulunci waɗannan ne za su yi ku zo ku haɗa kai ku haɗa kai a cigaba da zagin su abu hanifa malai ce ma zakarahu min matsa'in ga abubuwan da ya ambata na suka wa akadib da ƙarerai ala hadal imamil jalil akan wannan limamin musulunci abin girmamawa mai daraja alaihi min allahi ma yastahiq Allah ya mai duk abin da ya cancanta, in dai zagin bayan Allah ne, ai, alhamdulillah ba ya koma ga Allah ba, in Allah da yana can yana risibin bala'i iri-iri. Wa ya ƙolal baharani ga wani shaƙiyin, baharani ya ce, wa amma abu hanifa fakana ya ƙolu, wai abu hanifa ya kasance yana cewa ƙala aliyun alaihi salam, Ali yana cewa kaza. wani ya kawo fatawan aliyu sai ce wa ana ƙula khilafan li ƙaulihi to ni kuma zan yi magana saɓanin na aliyu ba zan banashin ba wahukiya anhu annahu kana ya ƙulu aka ba da labari kaji wahukiya don su mai da mutane jahilai ana cewa wahukiya na daga cikin siyagu tamrid hukiya ruwiya kila ba su ba ne wahukiya wai an ce annahu kana ya ƙulu wai abu hanifa ya ce khalaftu ja'far ibn muhammadin fi jami'a qawalihi ce ni na saba ma ja'far dan muhammad akan duk maganan da ya faɗi wa fatawahu da fatoyin shi walam yabka illa halatu sujud ce ba inda ban saba mai ba sai yayin sujjadan sallah kawai fama adari annahu yagmudu ainihi ban sani ba in yi sujjada yana rantsa idan shi ne aw yaftahu ha ko ko budewa yake yi hatta azhabu ila khilafi in rintsewa ke rika budewa in budewa ke rika rintsewa wa abin da yake nufi kenan wa ubtiyan nasa bi naqidi fi'lihi sai in ba mutane fatawa da sabanin aikin da yake yi wannan kashkul ya faɗi wannan Yusuf al-Baharani juz'i na uku shafi na 46 ku tambaye su ina isnadin wannan ƙaryar cin da dai bai tare da Abu Hanifa makareci kalli irin waɗannan abubuwan da suke faɗi duk wani malamin addini sun gama cin mutuncin sabai sun sako kan tabi'ai haka suka dinga bi kowa sun mai ba wanda ba su ci mutuncin shi ba ba wanda ba su mai ƙarya ko ƙage da ɓatanci iri-iri ba babu shi Allah madaukin sarki ya samu dace wannan a takaice kenan dan tsakura maka irin matsayin yan shi'a ga abu hanifa lokacin da aka fara shi'anci a najeriya cewa ake waye su 'yan mazhabin malikiya ne ai ko ba ka ake karya ba eh to bari ku ji ta'anihim fil imam malik rahimahullah sukan da suke ma imam malik ya ƙulin nabbati nabbati ya faɗi dimna ta'anihi alaihi cikin jeren giyan zagin da yake ma imam malik imamu darul hijira ce kana malikan yadhkuru aliyan wai maluku in an kira sunan ali wa uthman da sayyidina uthman wa talha da talhatu wa zubair da azubair wa yaqulu na cha wallahi maqtatalu illa ala thabi illa alal taridil aghfari wai wallahi waɗannan ba ya di yakin da suke ba sai akan komi ba sai ka ce misali kamar ka ce tuwon al'amala wa kan amala suka yaƙi ba su yi ne akan addinin musulunci ba tare da shi ne wani abinci ne kawai mai daɗi wanda larabawa suka suke share wajen cin shi kamar yanzu ka ce fitaccen abincin ba washe menene tuwo ne ina fatan kun gano wannan da kyau wai sayyidina Uthman wai da Ali da Talha da Zubair waɗannan fa suke zagin sahabbai an maka wannan ne saboda in kai ahlus sunna sakarai ne sai a ce to ga maluku ma na zagin sahabbai amma kuma ka buɗe muwaɗa sai ga waɗannan hadisansu kuma ga sinan zankama a muwaɗa sai kasa gane muwaɗan za ga gasgata ko ko waɗannan almajiran yahudawan jama'a mun fahimci wannan kalli da yadda suke mai imam malik ina ku malaman zaure ina ku malaman ɗariƙa da kuka marrabce su a masallatanku in an ba da fatawa da hadisan annabi sai ku buɗe baki ku ce wai ana saba wa fiqhun malikiyya to kun gama saba mun fiqhu malikiya nan Malik yace wa dakhala Muhammad ibn al-Hasan ala Malik wai Muhammad dan al-Hasan ne ya shiga wajen Imam Malik li yasma'a minhu al-hadith saboda ya koyi hadisi a wajen shi fasami'a fi darihi mizmar wai sai ji ana goge wal autar da garaya fa ankar alayhi ce alaga wa tamala hadda kuma fa qala sai ce inna la nara bihi ba'asan ai mu muna ganin ba laifi wannan zindiki ne makaryaci ba mu karanta da ku babin da ke haramcin wannan a cikin muwadda ba jama'a mun fahimci wannan da ke ku amma ka ji zindiki abin da ya zo yana faɗi saboda kai ustazu in ga karanta ka an ce maluku ya faɗa haka dangane da abin da ya shafi kiɗan da annabi ya hana sai ka ce maluku bai da kima sai ilimin maluku gaba ɗaya sai zibi a wajenka su salaf ɗiban sadaka suke suna badawa suna tawassuli Allah ya rufe masu aibin malamansu kun gano wannan da ke ku Allah ya saka ya masu aibin malamansu amma mu yanzu kosawa muke mu ji aibin malamanmu kun ji asalin masu kokarin shigar da aibi ga malaman musulunci kenan dan shi'a ba zai zo maka kai tsaye ba ai yan shi'a waɗanda suka fi kusa da su yan ɗarika ne za su kalli wani ɗan ɗarika ne ya fi kusa da ku sai zuba mai wannan shubuha a kan malamanku yanzu na raye shi kuma yana biye na bin wawayen cikinku yana zuba masu shubuha su kuma sai su ɗauki wannan shubuha a kan limamai da malamanku sai su shigo da shi cikinku ina fatan mun gano wannan da ke wani bai iya ba wani ba mutumin kirki ba ne ya yi kuskure waje kaza bai kyauta ba bai dace ba bai can da haka za su ta shigo da waɗannan abubuwan in ko gaɓaye ne dolaye sai ku biye masu sai a waye gari 'yan shi'a ke juya majalisunku jama'a mun gano wannan da kyau ku amma ta hanyar wasu wawaye da ƙiƙai zindiƙai masu sunan ahalus sunna ina fatan kun gano wannan da kyau sa kar ku saurara musu wajen magana in kun gano su ko kaɗan saboda almajiran shi'a ne Allah shi kyauta wa fi hilyatil awliya wa ghairiha an ibn al-hanbal wa cikin hilya da wasu littafan wai Ahmad ɗan hambali ya ce wa abi Dawud da Abu Dauda suka ce anna Ja'far ibn Suleiman da raba Malikan wai Ja'far ɗan Suleiman ya bigi Imam Malik wa halaqahu ya yanki aske mai kai wa hamalahu ala ba'irin ya ɗaura shi akan alfadari kun gano wannan da kyau ko to sai me dan azalimin sarki ya bigi malami ƙarya kuma ma yake yi wani azzalumin sarki ne aka sa a madina mashayin giya wanda ya zo yana karanta alkur'ani yana cewa wasabtahu wa khaba kulli jabbarin anid da ya bude wannan aya sai ce iye atawa'idu kull jabbarin anid yanzu qur'ani kai ke makan gara barazana sai ce fa ha ana zaka jabbarun anid in ka neman makan gari to ka samu ɗaya yanzu sai kama alkur'anin sai ya gashi gutsu-gutsu sai ce iza ma ji ita rabbaka yau mahashirin in ka je ka haɗu da ubangijin ran tashin alkiyama faƙon rabbi mazzaƙanil walidu ka ce walidu ya yi ya gani maluku yi wa'azi mai zafi a kan shi ya ce kuma kar a yi mai mubaya'a shi ne kira imam mala ya ce kai ne ke hana imanin mubaya ya ce eh saboda mai ce kai zindiki ne ya ce to dole a yi mubaya'a kuma duk wanda ya mubaya'a matan shi ta saku imam mala ya ce ku ji eh ya warware matan shi ta saku imam mala ya ce ku je ku yi mubaya'an ku dawo ku warware matan ku bata saku ba ba wanda matan shi ta saku aka je aka yi shine sa aka kamo maluku aka yi maluku duka shine maluku ya kasa ɗaura hannu akan kirjin shi to amma kaga sun canza wanda kes ɗin ya faru da shi dama mun karanta da ku a cikin karatun da muka yi a ba'adu wasa'il al-ikhbariyyin fi tashwihi tarikh kun gane hanyoyin da makaryata suke bi wajen gurbata tarihi dan azzalimin mai mulki yayi menene kenan malamin ku yanzu da masu mulki suka dinga kama suna daure shi dan ba mutumin kirki bane yasa ake daure shi mun gane wannan da kyau ko ko Allah shi kiyaye waruwe annahu kana ala ra'ayil khawarij wai imam mali yana kan ra'ayin khawarijawa ne fas'ila anhum sai aka yi mai tambaya me zai ci game da khawarijawa wa qala yace ma aqulu fil qaumi wallau wallauna mu ba za mu faɗi muguwar fatawa akan mutanen da ke goyon bayan mu ba fa adilu fina kuma suka karkata zuwa gare mu a muna san sai kaji zindiki makaryaci wanda imam malik ya ruwato hadisan zargin khawarij a cikin littattafan shi kawai su fatsoron da suke ji sun san khawarijawa masu aiki da cikawa ne bayan da za su yi magana kansu amma kalli irin maganganun da suke faɗi kan imam malik duk waɗannan malaman da ke cewa malikiya suke bi sun bar yaransu da matansu shikenan waɗannan kafiran suna ta da dawulanci game da su ya faɗi wannan magana cikin littafin shi as-sadul mustaqim ila mustahiqqit taqdim a mujalladi na uku shafi na 220 Allah madaukin sarki ya kiyaye kun ji zagin da suka yi ma imamu darul hijira ko mu ma sai mu ce duk waɗannan munafukan da ake ce ma malamai sun yi shiru akan wannan sai a gayyace su taron makon haɗin kai sai gansu zuru zuru kawai sun kama hanya sun ji dole ne ku fito ku bayyana matsayinku shin kuma kun koma zagin sahabban ne kun koma zagin malaman musulunci da limaman fikihu ne ya kamata mu san wannan Allah ya tsare musulmi imaninsu mala ya ce ta'anihim fil imami ash-shafi'i rahimahullah bar ku je inda suke ma shafi'i shi ma ya qulu an-nabbadi shaqiyin nan dai nabbadi yake cewa fi ma'arid ta'anihi alaihi lokacin da ya daren ma shafi'i ya ce an abi bakar ibn ayyashin annahu qala wai abubakar dan ayyashi ma za ka zo inda za su daren mashi ƙarya suke bai faɗi wannan maganan wai sawwadallahu wajha ibn idris wai Allah ya muna na fuskan dan idris wai shine shafi wai yana zagin shi wa qala ammar ibn zuraiqin zakara shafi inda thauri wai an ambaci shafi wajen thauri kun manta maganar da suka faɗi kan thauri a baya fa qala yace ghairu faqihin wai ba malamin fiqihu bane wala ma'amunin ba amintacce bane shafi'in ne ba malamin fiqihu ba to al'ummu ku kuka rubuta ta jama'a mun gano wannan da kyau ko wanda ma ilimin usulul fiqihi ana ganin shafi'i ne fara fitowa da shi wai ba amintacce bane shafi'in wa qala al-qadi ibn ash-shahri kana ash-shafi'i la yuhaddisu illa wa li janibihi ghulamun amradu hasnul wajihi wai bai zama karantar da hadisi sai an aje mai wani kyakkyawan matashi wai suna son su danganta shafi zuwa ga me zuwa ga luwadi kun gano wannan da ke ku wa qala an-nabati nabati yace wa nasaba nabiyina ila ragabati fil haram wai shafi'i ya danganta annabi zuwa ga kwadayin haram haisu qala inda yake cewa idza absara mar'atan wai in annabi ya gama tan wani wa ajabarhu ta birge shi wajaba ala zawjiha talaqaha wai dole mijinta ya sake ta a gidan uban waye faɗi wannan maganar ku riga masu irin wannan tambayan zindiƙai malam waɗannan ne za ku ce mutanen kirki sun sako daga kan Allah kun dai jin da suke ma Allah ku zuwa ga manzon Allah zuwa ga alkur'ani zuwa ga sahabbai jin da aka sako zuwa ga wa zuwa ga tabi'ai da malaman musulunci ya faɗi wannan magana a cikin wancan ƙazamin littafin nashi a sadul mustaqim mujalladi na uku shafi na 217 zuwa 219 Allah ya tsare mana imaninmu ya kare mu daga makircin waɗannan makirai Allah ya tabbatar da digadigan mu akan abin da yake so kuma ya da shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum